أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا دي قوتن أكو هجرة دبو دي دا داري هدو دا أربعين دا بقوي وندا yayi daidai da ranar 24 ga watan 8 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu su abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar yau za mu tashi a farkon suratul muzammil zuwa abinda allah ya so suratul muzammil idan mun duba a jerin giyar surori na alkur'ani mai girma daga suratul fatiha ce ita ce sura ta 73 kuma tana da ayoyi 20 daidai tana da harafi 840 ana kiranta da suratul mutafaddi kamar yadda ya zo a cikin sunayen da ake ambaton wannan surar da shi tana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko ƙoƙarin manzo sallallahu alaihi wasallam wajen ganawa da ubangijinsa cewa ya cika sa abinda Allah ya neme shi da ya aiwatar kuma tana karantar da mu tsari na tsayuwan dare idan mutum zai sallan dare sura tana karantar da mu yadda tsarin wannan tsayuwar yake yadda mutum zai kasafta tsayuwan daren da zai yi sannan da yadda ake karanta alkur'ani mai girma irin yadda mutum zai rattala ƙur'ani yayin da yake karanta shi surar tana karantar da mu falalan mutum ya yawaita ambaton Allah subhanahu wataala ka yawaita ambaton Allah safe da maraice kada ya zamanto bakinka ya tsinke daga zikirin Allah subhanahu wataala kuma surar tana karantar da mu yin haƙuri a wajen al'amari na da'awa dole ne sai ka haɗu da maganganu marasa daɗi dole ne sai ka yi mu'amala da mutane wanda za su gaya ma magana wanda zai dame ka amma lamari na da'awa abin da ake so ga mai da'awa sai shi haƙuri daga ƙarshe suna tana karantar da mu sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ma sun kasance suna koyi da jagoransu wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura Allah maɗaukin sarki ya muni jagora idan mun komo a farkon sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lullube jikinsa ya ayyuhal muzammil at-tazmil malamai suka ce shi ne rufe jiki da kaya wanda yake yana da nauyi akwai rufe jiki da kaya wanda baya da nauyi kamar yanzu lokacin zafi idan kana son ka rufa da bargo kake rufa ko dai da zane wanda baya da nauyi da zane wanda baya da nauyi shi yasa wani guri Allah ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube jikinsa nan kuma aka ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lullube jikinsa kalmomi biyun nan suna da bambanci kenan a wajen ma'ana suna da bambanci na ma'ana wancan abinda take karantar da mu rufan ciki da kaya mara nauyi shine ya ayyu hal muddathir ya kai wanda ka rufe jikinka amma nan ya ayyu hal muzammil ya kai wanda ya rufe jikinsa da kaya wanda yake da nauyi kamar a lokacin sanyi idan muka koma a tarihi me jayo wannan sanin kowa ayoyi shida na farkon suratul ikra suratul alaq ayoyi shidan farkon ta sune ayoyin da aka fara saukar da manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan su sai da aka yi wata shida ba sake sabkar masa da wani wahayi ba wata shida ganin sai aka saukan masa da ya ayyuhal muddathir shi yasa malamai suka yi sabani shi wannan surar duk da tana farko farkon surorin da aka sabkar to ita ce ta nawa ita ce ta biyu ko ita ce ta uku to an yi sabani akan ita ce ta uku ko ta hudu suna ganin ta hudu ita ce suratul nun wannan kuma suratu ita ce suratu sura na hudu kenan manzo sallallahu alaihi wasallama bayan an dauki tazara raben sa da ya samu hayi daga gurin ubangiji shine ya fito sai ya ga jibril ala suratihi a sura sai da aka halicce shi lahu 600 jana yana da hikahikai 600 kowane fifike ya rufe tsakanin gabas da yamma ya dangane sama da ƙasa to wannan abin ya kama jikin manzo sallallahu alaihi wasallama shine yazo gida hankalin shi kun tashi yana ce da matarsa Khadija zammilili zammilili mana ki rufa min jiki ki rufa min jiki da yazo an aza mai kaya an rufa masa sai jibril yazo ya same shi yake da shi ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya rufe cikinsa to kun ji Allah ya ce da shi kumin laila tashi kai tsayuwan dare illa qalila sai dai kaɗan daga cikin dare mana mafi yawancin dare kai ta sallah a cikinsa illa qalilan sai dai ka bar kaɗan daga cikin dare kinan ka raba dare uku kai ta sallah kashi biyu duk kai sallah cikinsu kashi guda ne kawai ba za ka yi sallah ba to shi ne wanga ayoyi da za su zo baya sai suke fayyace mana ga yadda za a yi tsayuwan dare nisfahu kai manzo ka tashi kai tsayuwan dare nisfahu ko dai ka yi tsayuwa na rabin dare ka raba dare biyu rabi ka yi bacci a ciki rabi ka tashi kai tsayuwan dare aw yanqus minhu qalila ko kuma in kana so kai sallah ƙasa da rabin dare shine in shi ita salli aqal min nisfin min an-nisf in kana so kuma kana kai sallah ƙasa da rabin dare mu dauka dare yana da awa 12 to da Allah ya ce qumil layla illa qalila ka yi tsayuwan dare sai dai lokaci kaɗan za ka rage daga cikin dare wanda ba za ka yi ba nisfahu ko dai ka yi sallah rabin dare kenan ka yi awa shidda sallah awa shidda na wasu abubuwa haka ne ko awin minhu qalilan ko ka rage kaɗan daga rabin in akalla a ce dare yana da awa sha biyu ne to in kai awa hudu kana sallah shi kenan awa takwas kuma sai ka wasu abubuwa kaga ba kai rabi ba auzid alaihi ko ka ƙara akan rabin dare dare misali yana da awa goma sha biyu sai kai awa takwas kana sallah kinan kana so ka raba dare biyu kai rabi sallah rabi wasu al'amuranka ko kuma in kana so ka raba dare uku kashi guda ka yi sallah kashi biyu ka wasu al'amuranka ko kuma wani lokaci ka raba dare uku kashi biyu ka yi ibada na sallah kashi guda ka wasu sauran al'amuranka malama suka ce dai wannan ya danganta da yanayi na lokaci kamar yadda za mu ji a cikin surar akwai lokacin da dare ya fi yini tsawo akwai lokacin da yini ya fi dare tsawo idan dare ne ya fi tsawo to sallanka ta cikin dare ta fi tsayi idan yini ne ya fi tsawo to sallanka ta cikin dare ta takaita ai kowa ya san wannan dare lokacin sanyi ya fi tsawo a bisa lokacin zahi haka ne ko ba haka bane kenan sai zamanto cikin lokacin zahi ka rage ba sai kayi rabin dare ba amma lokacin sanyi inda dare na da tsawo sai ka ƙara wal ilmu inda Allah almuhim dai ayoyi abin da suke karantar da mu umarni ne ake baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaye ya tsaye dare sai dai lokaci dan kadan ko dai ya yi tsayuwan dare rabin dare ko kuma ya rage bai kai rabin dare ba ko kuma ya yi fiye da rabin daren duk wanda ya yi kashi uku ko ya raba dare uku ya yi amfani da biyu ko ya amfani da guda ko ya raba daidai wa daida haka Allah ce ya ayyu hal muzammil ko ba haka bane kun ga kira aka yi ya kai wanda ya rufe jikinsa malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna girma na manzon Allah da matsayi da Allah ya bashi Allah bai kira manzon sai ce ya Muhammad a Qur'ani kakaf ba inda aka ambaci sunan Annabi Muhammad da sunan kira sai dai wajen ba da labari in bai wuce wasa sai dai wajen ba da labari amma da kira kamar da Allah zai ce ya Musa ya Isa ibn Maryam ya nuhu ya kaza manzo Allah ba a yi ma wannan kira ashe wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai samu ƙara ladabtuwa da wajen mu'amala wajen kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ko mutum yake da suna an ce suna linzami ne ko ko mutum yake da suna Muhammad ya kamata wajen kiran suna a girmama saboda mai sunan na asali ne Muhammadu Allah ya darajanta shi mu girmama shi in muna so mu zauna lafiya Allah yake cewa aw zid alaihi ko kai kari aka rabin dare warattilil qur'ana tartila kai dai ka karanta alqur'ani tartilan a hankali a hankali ba cikin gaugawa ba shine tamahul cikin natsuwa hakan karatun manzon Allah yake manzon Allah ya kasance in ya karanta alqur'ani a hankali a hankali yake karanta alkur'ani tare da tajwidinsa da kula da haƙoƙinsa kina duk wanda zai karanta qur'ani falyaqra alquran bitartil ya karanta alqur'ani da tartili a hankali a hankali a jere jere aya bayan aya inda adda madda kai madda shine tartili na alqur'ani kinan wa'inda suke cewa cikin dare guda suna sabke alkur'ani sun yi rattale qur'ani ko dai sun yi sowa ya saba mu sunnar manzon Allah zalla ce duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwana uku baya fahimtar sa da wannan ne malamai suka yi sabani shin karanta qur'ani ba da tajwidi ba wajibi ne ko ba wajibi bane inda Allah ya ce da manzo warattilil qur'ana tartila ka karanta alkur'ani ka jera shi jerawa to wanne ne wasu ka ce a'a magana mafi rinjayi ba wajibi ba ne karanta alkur'ani da tajwidi ko baka iya tajwidi ba ka karanta qur'ani da girmamawa a matsayinka na mai koyo don manzon Allah ya ce wanda ya kware wajen karatu alkur'ani to yana tare da manya-manyan mala'iku masu daraja wanda ko Qur'ani ke bashi wahala yana karatu yana jin wahala yana kuskure yana da lada guda biyu kinan Qur'ani dai kowa ya karanta shi tare da girmamawa ko baka da tajwidi ka karanta Qur'ani a matsayin ka na dan koyo baka da laifi insha Allah sai dai kai zaman to baka da malam baka koyon Qur'ani sai dai kai tayi da kanka wannan bai da kyau amma in kana zuwa gurin wani kuna tabawa duk yadda kaga yana baka wahala lada biyu gare ka ladan karatu da ladan wahalan da yake baka bai lada guda biyu Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle zamu dora maka magana mai nauyi shine alqur'ani inna sanulqi alayka lalle zamu ai ma'ana zamu lakana ma zamu dora akan ka qawlan thaqila magana wanda take da nauyi shine alqur'ani qur'ani yana da nauyi malamai suka yi maganu guda biyu magana na farko shi nauyin qur'ani kakana yake akwai wanda ba zai yi ɗauka ƙurani ya rike ba to yaya nauyi suka ce ana nuhin nauyi a nan ma'anawi nauyi ma'anawi kamar ka ce wani kwana mai nauyi ya kama ne kaga wannan ma'anan ne abu ne wanda an yadda akwai shi amma ba a gane sa kawai mutum ya ce ina jin wata shege yunwa kaga yunwa ba ta da ma'uwa ba ta zama shege ko ba haka wani wannan ma'anan ne abin da ce ma'anawi abin da an yadda akwai shi amma ba a ganin shi ba a taba shi sai dai ana jin shi in ya zo wasu ka ce a'a shi ƙur'ani abu ne mai nauyi wanda ya fasara wannan wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Aisha cewa ƙur'ani abu ne mai nauyi yayin da ake wa manzon Allah sabka na wahayi saboda ƙur'ani gaba ɗaya babu ayoyin da aka sauka mu manzon Allah su yana kwana a'a duka yana farki aka saukar da su dan Aisha tace ya kasance za a sauko manzon Allah da wahayi cikin yini mai tsananin sanyi ko cikin dare mai tsananin sanyi amma sai ga zuha yana keto masa saboda nauyin alkur'ani wani daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa wata rana an saukar wa manzon Allah da wahayi kafana yana jingine da nashi sai ni ji kafana kamar zai tsage saboda nauyi da ake sabko da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya muna jagora kenan in nan wajen ko to Allah ya samu dace wanga abun kun gyara shi na kasan nan wajen batir inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka ne ko Allah ya ce zamu dora maka zamu aika maka da magana wanda yake da nauyi in mun ɗauki wancan duka biyun haka ne a ma'ana ƙur'ani magana ce mai nauyin gaske sannan a wajen saukar da wahayi yana saukowa manzon Allah shi wani lokaci da tsananin nauyi har kaga yana gumi duk da ana tsananin sanyi sannan yana ɗaukar ma'anar daga cikin nauyin alƙur'ani aiki da ayoyinsa. ba karatu da ƙur'ani ba aiki da ayoyin alƙur'ani za ga mutum ya karanta aya ya gane aiki da ita sai ya gagare ta aiki da ƙur'ani abu ne mai wahala sai dai ga masu jin tsoron Allah kamar yadda sallah take la kabira illa alal khashi'ina sallah tana da wahala sai dai ga masu jin tsoron Allah to haka ma ƙur'ani aiki da shi yana da wahala sai dai bayan Allah da Allah ya hore ma Allah ya muna jagora ya sauka mana amfani da alkur'ani Allah ce inna nashi'atal layli lalle tsayuwan dare sallan dare tashi cikin lokutan dare hiya ashaddu wat'an shine yafi tsananin dacewa da zuciya wa aqwamu qila da kuma faɗin magana wanda ya fi zama datacce magana mafi dacewa ma'ana tsayuwan dare yana raya zuciya yana sanya wa zuciya kwanciyar hankali da natsuwa shine misali inna nashi'atal layli lalle tsayuwan dare hiya ashaddu wata'an ai hiya ashaddu muwafaqatan lil qalbi shi fi dacewa ga zuciya ma'ana in kana sallah da dare zuciyanka tana samun natsuwa kana ƙara samun jin tsoron Allah sannan wa aqwamu qila sannan qira'anka yafi zama daidai ai aswab qawlan magananka yafi dacewa ya zama daidai ka karanta Qur'ani yadda ya kamata jama'a me ake nufi da da tsayuwan dare malamai sun yi sabani akan nashi'a nashi'a nashi'atan layli tsayuwan dare shin tsayuwan dare yana farawa ne daga faduwan dare daga faduwar rana zuwa asubahi ko kuma a bayan an yi kwana an tashi wasu malamai suka ce duk wanda ya sallah bayan ya kwanta ya farka ya tashi ya sallah ya yi tsayuwan dare ana tare da mu ko wasu maluma suka ce a'a nan ayar abin da take nufi duk wanda ya yi sallah bayan rana ta faɗi to ko raka'a guda ta yi za a rubuta masa ya yi sallah ta tsayuwan dare ga baki ɗayansa ku kalla da kyau ubangijinmu yana son mu da yake Allah rahimun ne lokuta masu mahimmanci sai Allah ya samu na sallolin dare a ciki da rana ta faɗi abinda Allah yake so a yi sallah sai ka yi magariba ka yi isha'i malamai suka ce wanda ya yi sallah magariba ya zamna yana zuba yana jiran isha'i za a rubuta masa ladan yana sallah ne yanzu da ka yi sallah isha to ka yi tsayuwan dare in ka tashi da dare ka ƙara ka ƙara tsayuwan dare kuma ƙarshen dare sai Allah ya kuma wajabta mana sallah shine sallah asubahi sai zamanto mu musulmai kullum muna tsayuwan dare da ka yi sallah bayan da magariba ka yi da isha ka yi kuma ƙarshen dare ka yi Allah Allah yana son bayansa Allah yana son sannan wani kuma in dare ya tashi ya ƙara kamar yadda magabata suke magabata sun kasance suna yin sallolin dare a kowane lokaci cikin sirri ba tare da wani ya ga suna yi ba ko wani ya san suna yi ba akwai wanda zai yi shekaru yana sallan dare ko matarsa ba ta sani ba in ya bari ta yi kwana ya lallaba da ya jin wacinta sai ya sallame sai shi zamansa saboda aiki ne da yake son daga shi sai Allah Allah maɗaukin sarki ya mana jagora. Tushin tsayuwan daren nan ga manzo sallallahu Alaihi wasallama wajibi ne ko ba wajibi ba ne. Malama sun yi maganganu wasu suka ce a tsayuwan dare ga manzo Allah yake wajibi da kuma al'umarsa a farkon al'amari. Saboda ita wannan surar wa'innan ayoyi da muka karanta, ayoyi goma sha tara na cikinta, da aka saukar da su sai da aka yi wata goma sha biyu cir sannan aka saukar da aya ta ƙarshen wannan sura kamar yadda za mu ci a wannan sai zamanto farko tsayuwan duka an wajabta mai da shi da mutanensa daga baya sai aka sauwaka aka cire shiga al'ummarsa wasu malamai suka ce aka bar shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mun jagora Allah ya ce inna laka fin nahari sabhan tawila lalle kai manzo sallallahu alaihi wasallam kana da kai kawo da yawa a menene da rana inna laka fi nahari safhan ay safhan tasarrufan kana da dama kai kai kawo a cikin ayyukanka kun gane ko tawilan mai tsawo kai tai kenan sai ya tai ka tai kai ta al'amuran ka na duniya amma in dare yayi a tashi ayi ta sallah amma fa da ranan ma wa kurisma rabbika ka yawaita ambaton ubangijinka kai ta zikiri nau'i nau'i na zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah shine wadhkur isma rabbika ka rinka ambaton ubangijinka wa tabattal ilaihi tabtila sannan ka cirato ga baki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala mana ka maida al'amuranka da ikhlasi a cikin ibadarka duk ka maida su ga Allah subhanahu wataala shine watabattal ilaihi tabtila aywan qati ilaihi subhanahu inqita'an bil ikhlas ka yanke al'amuranka ka koma kamar da su ga Allah baki daya ta hanyar yin ikhlasi wajen tsarkake Allah da ibada rabbul mashriq wal maghrib shi Allah shine ubangijin mafitar rana wal maghrib kuma shine ubangijin mafadar rana la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi Allah fattakhidhu wakila ki rike shi majibancin al'amarinka ka riƙe Allah majibancin al'amarinka ma'ana ka dogara da Allah kina wajen tasarrufat da manzo zai yi da rana to ya dogara da Allah wajen tasarrufat ɗin shi ka bar ma Allah al'amarinka haka mu ma kira yake zuwa gare mu kowa ya yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala sannan ya san mallakar mafitar rana na gabas da na yamma a gurin Allah yake inda rana za ta faɗi da yamma a gurin Allah yake kuma ka san ba abin bautawa ga gaskiya sai dai Allah ka rike shi a matsayin majibanci al'amari ma'ana ka rike Allah wanda za a dogara da shi duk wanda bai dogara da Allah ba ya tafi duk wanda yake ganin wani ke yi ba Allah ba yayi asara wannan shine abin da ya kamata mu aqidantu da shi mu dogara da Allah in mun samu Allah in ba mu samu ba Allah kuma Allah bai manta da mu ba kaka kana ta buga buga kuma Allah ya manta da kai Allah bai manta da kai ba wasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke faɗa mun zake magana da shi abinda mushrike suke faɗa na suka da ra'ayi da menene da zagi wahjurhum kadai kaurace musu hajaran jamila kauracewa mai kyau kauracewa mai kyau shine babu raddi a ciki yan bidiya sun zage ka sun ci mutuncinka sai ka kalle su sai ka yi dariya sai ka wuce kinan bai daga cikin ɗabi'a na halar sunna dan an zage ka akan da'awa ka zo kana mai da martani kai ma kana rama a'a ba haka aka koyi da manzon Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi al'amari na dawa hakuri zai ala ma yaquluna wasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke faɗa kina in ka zo kawo majalisi zaka faɗi gaskiya bayan ka faɗi gaskiya to ka rufe kunnanka wani zai yi ma habaici wani zai zage ka wani zai soki maganar ka wani ya ce kaza in dai akan da'awa ne sai kai hakuri kakai zo kana mai da martani Allah ya mana jagora wani malami za ka ga da wani abu ya faru wani malami ya magana a kan shi sai shi ma ya zo sha'aza lasifika zai ma malam wani raddi da Allah kan mu koyi wannan tabi'a ba tarbiyyar da aka koyi da manzon Allah ba ce in dai akan da'awa ne an tarbiyyantar da mu mu yi haƙuri game da duk abu da wani zai ce mu dai tsaya akan gaskiya sannan mawahajurhum hajaran jamila mu kaurace musu kauracewa mai kyau ba tare da mai da martani ba an zage ka kaji kai an ka zaga sai kai kawabba da kai akewa Allah ya ce wadarni ka barni wal mukaththibina da wa'annan da suke ƙaryata abinda ka zo da shi ulin na'mati ma'abuta ni'ima ma'ana ma'abuta jin daɗi a nan duniya wa mahilhum qalila ka jinkirta musu ɗan kaɗan ka jira su akwai da za mu kama su kamar yanzu mun tambayi Allah idan muna da'awa wani irin mutane ne suka firena masu da'awa sai Allah ya ce ulin na'amati ma'abuta ni'im masu kuɗi masu wani matsayi sun yi kowa rena masu da'awa ya za mu amalance su mu yi haƙuri in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa zai yi maganinsu Allah ce shi zai yi maganinsu inda ba Allah ya yi ma mutum arziki ba kuna tare da mutum ana da'awa da ya samu jari na miliyan 200 in ba sa ba ku ƙara ganin shi shi ya girme ku ya wuce ya zamna tare da ku a yi karatu kuna tare da mutum in ba Allah ya mai arziki ba da ya samu wani matsayi a gwamnati shi ya girme ku ya wuce zauna tare da ku sai dai wanda Allah ya so akwai su basu da yawa in ka ganka kana da dan canji ana harka addini tare da kai Allah ne ya so ka in ka ganka a gwamnati ana yi da kai kaga kana harka ta addini Allah ne ya so ka Allah ya muni jagora shi sala ya ce wa zarni kabarni la tahtamu bi sha'anil mukaththibin kakka damu da duk wanda suke kareta ka wal mukaththibin kamar da masu karetawa ulin ni'mati ma abuta ni'ima wa mahilhum qalila ka jinkirta musu dan kadan inna ladaina ankalan ai mu mu muke da yagwai ko a ce mu muke da maruruwa kun an san gindi wa ya san gindi eh to Allah ce mu muke da gindaye shine ankalan idan kaje in kaje gurin da ake sayar da dabbobi ana wani gajeren igiya mai ƙarfi sai a ɗaure dabba a ƙafa in ma raƙumi ne akwai irin nashi babba shi ta jabe kaca shi ne gindi to Allah ya ce mun yi irin wa'in abubuwa an gane hausa ko to me za a ce masa na da ya kwatamce don a gane mu muke da igiyoyin da suke da ƙarfi in mun ɗaure ba a kwafciya sannan waje hima kuma mu muke da jahannama wurin da za mu yi maganinsu inna ladaina an karan waje hima shi ne naran musta'ira a wuta wadda take konuwa muna da wuta wadda take a kunne ciki za mu sasu ku duba ku gani barawo ko wanda aka yanke ma hukuncin zama gidan yari ko ya aka sa masa minutes in aka tabbatar an kulle shi gurin da bai kweta ana sassata masa ɗauri ko ba haka bane to wallahi lahira ba haka bane in mutum ya kuskure ta yi jahannama sai an ƙara ɗaure shi don mun yi bayan Allah ce khuzuhu fagulluhu ku kama shi ku ɗaure shi sun mal jahima ku jefa cikin jahim sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluhu ku samu sarka mai tsawon zira'i saba'in ku naɗe shi ku kaɗa shi cikin wuta shi ne ce inna ladaina an kalan a gurinmu ne adda maruruwa ko a ce gindaye na ɗauri wace hima da kuma wutar jahannama wa ta'aman za gussatin kuma muke da abinci wanda yake makare makogwaro mai gintsar makogwaro abincin da za a haɗa da ya zo tsakiya nan sai shi ɗahi bai haɗawa kuma bai dawowa irin wannan abinci za a rinka bayan wata wa azaban alima da kuma azaba mai raɗaɗi nan duniya dai ka haɗiye to ya zo nan ya tsaya kak Allah sai ga mutum ido ko su hito duk abin da gare ya mance shi duniya ka san mutum ba komi bane ba duk a ce duniya ga taka ce ka hada abinci ya makale a nan a buga a buga ya ke wuce wala duk abin da kan malaka ka manta da shi hankalinka ya koma shi mi shi wuce to bale lahira ga mutum cikin wuta ga abinci mun ji gisilini ne abinci ne mai kaya mai daci ka hada kuma ya tsaya nan babu gaba kuma dole ka ci wani ai akwai matsala laye wutan nan da Allah yi ta bai son mu shige ta na ka mu iya kokarin mu dan kanmu ga mun shiga wuta an gane ku ku bari ku je a gaba yawma tarjufu al-ardu rana ne wadda ƙasa za ta girgiza kun gane ku mana yaushe za a ka tambaya yaushe ne za a yi musu wannan azaba shine yawma tarjuful ard shine ranan da ƙasa za ta girgiza wal jibalu da kuma duwar watsu wa kanatil jibalu sai duwatsu su kasance kathiban mahila sai su zamanto ramlan an ce kathiban shine ramlan turbaya su zama niƙaƙƙar ƙasa kun gane ko mahila wadda take watsewa ɗauki misali fulawa sai ka ɗauko buhun fulawa ka buɗe shi iska ya taso sai ka shanya shi ka je ka dawo yaya in ka zo mai za ka tare ya sauro eh yanzu in ka shanya buhun ƙasa da buhun fulawa kayo buhu biyu ne shi na fulawan kana son ya sha iska ne na ƙasa kuma ya jiƙe ne kana son ka bushe ya bushe ko kuma a bushen yake sai ka bar su a bisa shi dan an yi wani iska mai karfi wanne iska zai ɗauka me yasa saboda ya yi nukuwa ko to haka dutse zai kasance niƙaƙƙe kamar irin garin fulawan da iska ke ɗauka haka zai waje shi ne Allah ce yau matarujuful ardu ranar da ƙasa za ta girgiza waljibalu da duwar watsu wa kyanatil jibalu katiban mahila duwatsu za su kasance su zamanto turbaya abu shekewa wadda babu nauyi ko dai a cikinta inna arsalna ilaikum rasula lalle mu ne fa muka aiko da manzo zuwa gare ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum yana mai shaida akan ku yaushe ranar tashi alkiyama bai kuna rasulu alaikum shahida to shine shahidan alaikum shi manzon da muka aiko muku ranar alkiyama zai zama mai shaida akan ku don kowane annabi in an ka tambaye shi ka iyar da saƙonka sai ce ya iyar waye shaida ka sai ce al'ummar ta zo bayansa ku kuma waye shaida ku al'ummar ta zo bayan ku to sai a zo gurin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iyar da manzancin ka eh waye shaida kuma shine shaida shahidan alaikum manzo Allah zai gaya ma Allah ni ne shaidan na iyar da sako zuwa gare ku na ga in kace baka ji ba wallahi dai kai makanka mala na kin ji za ta zo ko haka bane sai sai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan lalle mu mu aiko da manzo zuwa gare ku shahidan alaikum zai shaida game da ayyukan ku ranar tashi alkiyama kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da manzo zuwa ga fir'auna fa'asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa manzon da aka aiko shi zuwa gare shi fa akhadnahu akhdan wabila sai muka kama shi kamo mai tsanani kun gane ko mana muka kama shi muka nitsar da shi cikin wuta abin tambaya fir'aun shi kadai ne aka aiko ma da manzo ko ba haka ba ne ai yanzu muka kare a cikin suratul ankabut ko wa qaruna wa hamana wa fir'aun Allah ya ce da qaruna da hamana da fir'aun mun aiko musu da manzo shine annabi Musa misra aka ware su su kadai aka ambace su ai da zaman ya bayani cewa in shugaba ya lalace to al'umma za su lalace da yawa in ma ba su lalace duka ba da yawa za su lalace inda kuka samu lalataccen shugaba mafi yawanci za ku lalace sai dai in Allah ya taimake ku na ambaci fir'auna ne da ambato saboda yayi abubuwa da yawa wa'inda ya kamata su zame muna wa'azi mu kan mu yi su fir'auna ya ce shi Allah ne Fir'auna ya karyata annabi Musa, Fir'auna ya yi kaza, ya yi kaza. Duka Allah ba mu tarin shi a cikin Qur'ani, mun san ci wannan abubuwan. Allah ya mana jagora. Sannan abu na biyu, Fir'auna da hanka ɗebe shi anan shi kadai yanka ambata. Yana da bambanci da kai ne? Bai da. Bawa ne na Allah, da Allah ya bashi wani matsayi, kuma Allah ya ce ya bi abin da yake so don bin abin da yake so zai kawo masa rabauta da bebi ba sai ya taɓe to kai ma ɗin Allah yana son ka bi abin da aka aiko manzo da shi sai ka rabauta idan ka ƙibi sai ka taɓe shi ne kawai misali Allah yake cewa fa kaifa tattaquna in kafartum to ta yaya ne za ku iya kare kawunan ku ku da aka aiko ma da manzo in kun kafirci ya za ku kare kanku yauman game da wata rana wace rana shi ne ranar da ya ji alulwildana shi ba ranar da za ta sa ƙananan yara sai farin gashi shi ne ranar tashi alkiyama akwai wani mataki da za a kai ranar alkiyama ya fi kowane mataki ban tsoro da tashi hankali shi ne mutane sun taru duka sai ala ce ya adam akhrij ba'thanna akhrij ahlan nar ya kai adam cikin mutane ɗebo yan wuta ka hidda su sai dina adam ya ce ya rasulullah ya Allah ya zanye hidda yan wuta sai Allah ya ce mai duk mutum dubu mutum ɗari tara da tis'in da tara duka wata za su shi mutum guda ne kaɗai zai shiga aljanna to a wannan guri tashin hankali zai kai tashin hankali ƙaramin yaro an aihe shi ya mutu amma ga shi nan da horon gashi saboda tashin hankali wani hadisi ne duk mutanen duniya inda duk ga mutum dubu ɗaya mutum ɗari mutum ɗari tara da tasa'in da tara duka ɗan wuta ne mutum guda ne ɗan aljanna akwai tashi hankali ko babu tashi hankali da shi ne sahabbai ma da suka ji wannan magana hankalinsu ya tashi sosai suka ce da manzo Allah to yin haka ne ha suwa za su shiga aljanna shi ne sai manzo Allah ya ce ku kwantar da hankalinku ai akwai wasu al'umma babu inda za a sa su face sai abun ya yawa kenan su ne ya ajuju da ma'ajuju kun san ɗayan adamu ne su ko misalin yawansu sun linka mu kamar cikin kashi goma su ne a kashi tara mu ne kashi guda duka yawan mutanen duniya in ka haɗe su ko to kashi ɗaya bisa goma ne na ya ajuju da ma'ajuju to haka ne cikinsu za a ɗiba cikinmu sai a ɗiba ne mafi yawanci cikinsu za a ɗiba a shigar da su wuta Allah ka cece mu ka ba mu aljanna ina ya juji da maju suna da yawa sai dai ranar lahira kana gani Allah ya halitta mana almuhim ne abin da muke son mu ciro lokacin da za a nemi annabi adam ya fitar da 'yan wuta daga cikin mutane turan nan ne za a karamin yaro yana farin gashi Allah ya ce as-sama'u munfatirun bih sama tana tsatsagewa game da wannan yini saboda tashi hankalin da yake cikin wannan yini na alkiyama kana wa'duhu maf'ula alƙawarin Allah ya kasance abu ne da zai faru babu shakka ranar kiyama sai ta kasance inna hadhihi tadhkira lalle wannan fa wa'azi ne wannan abun wa'azi ne to tambaya inna hadhihi wannan abun tunatarwa ne damiri na hadhihi ce ina zai koma yana komawa ne zuwa ga yau mai ya ji'ali ludana shi ba ko kuma yana komawa ne zuwa ga sura ga baki daya ko kuma yana komawa ne zuwa ga alkur'ani ga baki daya inna hadhihi tadhkira lalle wannan bayani wa wa azantarwa ne to ne irin bayani wasu malamai suka ce waɗanga ayoyi da aka yi muku bayanin su na kiyama wallahi abin tsoratarwa ne ku tsorato ku bi Allah suka ce a ai ba ma su kadai ba surar gaba daya abinda ta kumsa wa'azi ne ku kula da shi wasu suka ce a kai qur'anin gaba daya tunatarwa ne dan haka ku bi qur'ani ku huta ana tare da mu ko faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda duk yake so to ya kama hanya mai kyau wadda za ta kai shi zuwa ga ubangijinsa ana ya aiki na kwarai wanda zai kai shi zuwa ga Allah Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana haka ne ko Allah madaukin sarki yace lalle fa ya san cewa kai manzo taqumu adana kana tsayuwa ƙasa da min thulthayil layli ƙasa da sulusi biyu na dare kun gane ko wa nisfahu ko kuma wani lokaci kana tsayuwa rabin dare wa thulthahu ko kuma wani lokaci kana tsayuwa sulusi na dare kalla da kyau kamar yadda ne mana bayani wannan ayar an saukar da ita ne a cikon surar bayan wata goma sha biyu saukar wa'ancan ayoyi yanzu Allah yana tabbatar mana da cewa umarni da aka baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam na ya tashi ya yi tsayuwan dare ya cika sawan nan Allah ya yabe shi gashi Allah ya bayyana mana shi yasa Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijinka ya san cewa annaka taqumu kana tsayuwan dare adana min thulthayil layli ƙasa da sulusi biyu na dare kina wani lokaci kana raba dare uku haka ne ko ka yi tsayuwa shi ne ya lamma annaka tasalli akalla min thulthayil layli kana yin sallah ƙasa da sulusi biyu na dare wani lokaci wa nisfahu wani lokaci kuma kana yin sallah nisfi na dare wa fulusahu da sulusinsa wa ta'ifatun min alladhina ma'ak haka ma akwai wasu daga cikin jama'a na mu'mine da suka yi imani tare da kai suna yin sallah su ma cikin dare Nana Aisha take bada labari tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah har cinansa suna tsatsagewa saboda tsayuwan dare da yake yi cinai su kumbura su yi haushi har sau dinga tsatsagewa saboda tsayuwan dare ta ce da shi ya rasu lalla ya kai manzon Allah ashe ba Allah ya gafarta ma abinda ka yi da abinda ba kai ba ta ce eh aisha amma ya kamata in zama bawa mai godiya haka manzon Allah yake yin sallah yanzu cikin mun nan wani na kawai ta taba kumbura saboda sallah eh wani tun ba a tashi karatu ba ya fara kwana tun da Allah ya ce da manzo ya ayo al-muzammil ya kai wanda ya rufe jikinsa maza ya ce to kuma kwana ya kare babu kwanan da sai dai an ta lahira ne Nana Aisha take ba da labari ɗakin da suke da manzo sallallahu alaihi sallama in manzo Allah da dare yana sallah in ya tai zai sujada sai ya ture cinanta sannan ya aza goshinsa in ya dago ta yi kwana ta miƙe cinai sai ya ture ta ya aza goshinsa a haka ne har ya ƙara sallar nan mi za mu ciro za mu ciro abubuwa kamar haka me yasa shi yana sallar ita Aisha tana kwana ko ba haka bane saboda ita ba a wajabta mata ta tashi ta yi ba shi an ka wajabta ma ai za ka ga galiba mafi yawanci maza suna sallah da dare mace in ta ga kana sallah ma daɗi take ji tana cikin zani sai dai in ka gama sallar ta ce Allah ka sa mai gida mu haɗu a aljanna tare kaga son banza ko mata aka ce kaga ba wajabta mata ba sannan a wannan hadisi ne Aisha ta gano raka'a nawa manzo Allah yake yi ta ce na gane manzo Allah adadin rako'in da yake yi a lokacin da nake kwana in ya tura cinina sai in jaye sai na in ƙara miƙe a haka dai har yaka ina lissahawa sai in gane da yayi tura sun kai kaza to ya gama sallah ta ce a haka na san manzo Allah raka a goma sha ɗaya na yake yi a lissahi na ita ba zaune take tana kallon shi ba tana kwance na uku kuma za mu fahimci taɓa mace bai kare alwala bai lalata alwala inda gashi sai ya ture cininta kai nan sai ya taba jikinta kuma kowa ya san ɗabi'a na kwana tsakanin mata da miji inda mace da mijinta ne ake cikin gida ko da irin kwanci tana iya tsaye babu ruwanta sannan abu na hudu sai mu wuce abubuwa suna da yawa yana nuna tawadu'un manzo Allah ɗakin manzo Allah bai da girma inda ɗakin bai wuce na kwana a kwanta ba su ɗauki duniya wani abu ba iyaka inda za su kwanta ne bakin gidan ya ƙare wurin da za a yi sallama sai an yi maneji kuma haka aka yi rayuwar amma muyin sai ga mutum ya yi bila sama ya yi etaji sama ma ya ƙara mace nawa mace ɗaya akwai wanda a garin nan matan shi hudu wanda na sani kowace an gina mata sama da wisan ita kaɗai a cikin gidan daga ita sai aljanun da a cikin gidan kowa ba laifi ne ba laifi ba ne ba haramun ba ne in kana da hali ka wadatar da iyalinka amma dai ka sani duniya ba komi ba ce ko ba gaskiya ba wanda yake da wadata ya wadata shi ya wadata iyalansa amma kada da ka manta kabari na nan najiranka kinan nan duniya a more ai kokari ai abin kware ai ji cikin kabari ma a more ko ba haka bane Allah ya wani jagora Allah yake cewa inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijinka ya san cewa annaka taqumu adana min fulsayil layl kai kana tsayuwa wani lokaci haka ne ko aƙalla ƙasa da sulusayin laili sulusi biyu na dare wa nisfahu wani lokaci kuma kana tsayuwan dare ƙasa da rabin dare wa sultahu ko kuma sulusin dare wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da wasu jama'a wa'inda suke tare da kai su ne sahabban ka kenan wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shi yake kaddara dare da yini shine ne muna ishara a baya yuqaddiru al-layla wan nahar shi yake tsara dare da yini ma'ana anan shi ke sa dare ya fi yini tsawo wani lokaci wani lokaci yini ya fi dare tsawo to sai ya zamanto tsayuwan daren zai yi tsawo ne yayin da dare ya fi tsawo zai taƙaitu ne yayin da dare ya taƙaitu saboda Allah shi ya tsara haka alima allan tuhsuhu Allah subhanahu wataala yake cewa shi Allah subhanahu wataala ya sani cewa ku لا تقدرون على إحساء وضبط ساعاته باقوا إيه كياي آيوي ندري باقوا إيه كياي وإذا توكتي وقون لوكتي تابنا alima Allah to so fatawa alaikum Allah subhanahu wataala ya san ba za ku iya kiyaye wa'annan sa'o'i na dare ba wajen tsayuwa wajen yin sallah fatawa alaikum sai Allah subhanahu wataala yayi yafe muku ya sauka muku kenan wannan ya dulla ala takhfif aya tana nuna cewa da an ce ga yadda za a yi tsayon da gaba sai Allah ya sai sauka Allah san ba ku iyawa sai ya sauka muku cewa ku yi mata yassara gashi nan zai faɗi ina ne muke faqra'u ko ma tayassara min alquran ku karanta dai abin da ya sauka na alqur'ani da wannan ne malamai suka ce wanda ya raka'a guda ɗaya cikin dare ya yi tsayuwar dare kun fahimci hausa sannan wanda ya tashi tsayuwar dare ko aya guda ya samu ya karanta ya karanta abin da ya sauka na alkur'ani da wannan ne mazhabar hanafiya in ban manta ba suka ce sallah ma ba wajibi bane a karanta fatiha lala ce faqra umma ta yassar min alqur'an amma duk da malama sun musu raddi game da hadisan da suka zo da suke wajabta karatun fatiha manzo yake ce ala salatu liman lam yaqra bi ummil qur'an da dai sauransu almuhim dai karatun fatiha wajibi ne amma dai anan yana nuna duk abin da ya sauka cikin dare kai yayi ba sai mutun ya matsa maka kansa ba mutun da yayi dan Allah alima alima an sayakuna an sayakunu ku minkum marda Allah ya sauka muku ne dan ya san cikin ku za a samu marasa lafiya وآخرون يضربون في الأرض يكتبون من فضل الله wasu daga cikin ku suna yawo cikin kasashe suna neman abin da suka ci suna neman arziki وآخرون يقاتلون في سبيل الله wasu kuma suna tahiya wurin yaki dan daukar kalmar Allah kenan nan Allah yana nuna mana dalilai da yasa aka sauwaka mana wajibcin tsayuwan dare wajibi ne dalili na farko ko dai saboda rashin lafiya dalili na biyu neman abinci ka san wagaye nan ba dole ba ne du'a da ka kamo ka karanta yayi kuma ka jeranta yayi babu lai insha Allah dalilan da daga cikin dalilan da suka kawo sauki aka cire wajibcin sallan dare akwai rashin lahiya akwai tahiya neman abinci akwai tahiya yaƙi ku kula da kyau wannan surar makiya ce ko madaniya makiya ce a farko yana ganin ko na bayyana mu wannan sura makiya ce amma sai wasu maluma suka ce wannan aya ba makiya ba ce madaniya ce saboda a cikin ayar akwai ambaton yaƙi fi sabilillah shi kuma yaƙi ba a wajabta shi ana makka ba sai da aka je ina ne aka ce madina da wannan ne wasu malamai suka yi la'akari suka ce a to banda wannan aya ita kan wannan aya madaniya ce amma malaman tafsiri suka ce a a sura gabaki ɗayanta makkiya ce wannan ayar tana nuna ijaji na ƙur'ani labari ne na gaibi Allah ya bayar cewa wata rana za a same ku kun tahi yaƙi yaƙi ya doki hankalin ku ku sallan daraba shi yasa amma su ayar makiya ce idan sura gabaki ɗaya makiya ce idan tana ƙara fito muna da gaskiyar alƙur'ani Allah zai bada labari na gaibi kuma ya tabbata sai gashi an fara yaƙi kuma ana ɗabbaka wannan aya yasa Allah yake cewa wa qara'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sauka daga cikin sa wa aqimus salata wa atu zakata amma dai in an cire muku wajibcin sallan dare to ku tsayar da sallah kun fahimci Hausa ku tsayar da sallah ku kuma ba da zakka kenan ita sallah ta farilla ba a ɗauke muku ba ana tada ne ku waqimu menene watu zakata ko ku bayar da menene ku bayar da zakka to abin tambaya nan ma shine zakka a makka ne aka wo farillanta zakka ko a madina hmm? a madina ko wannan ayar makiya ce ko madaniya ce in ko makiya ce kenan ba a makka aka fallanta zakka ba ba a madina aka fallanta zakka ba a ina aka fallanta zakka a makka to ya za a yi mu haɗa wannan a faɗi yadda za a kasafta zakka wannan a madina aka yi shi cewa ga wanda za'aba ga wanda za'aba ga wanda za'aba amma tun daga makka an wajabta zakka amma ba a fara raba ta ba sai da aka zo ina sai da aka zo madina yanzu misali malam jabir zakka wajibi ne akan ka ko ba wajibi bane eh ya ce amma ba yanzu ba ko eh yawa kenan zakka wajibi ne kenan an riga an wajauta mana zakka ga baki daya amma abun ɗabbaka ta bai zo ba to da ya zo madina sai an kawara ɗabbakawa shi ne misali Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shekara mai zuwa muna nan muna amshi ga ga haƙƙin Allah amshi kai ma wani ga haƙƙin Allah ku ce amin mu duka nan ce ko eh wa ma zalika ala Allah da aziz ba abun ne mai wahala ga Allah ba Allah ya sauwaka muna Allah ya raba mu da talauci Allah ya sa mu ke cewa ungo ba mu ake ce ma ungo ba waɗi musalata ku tsayar da sallah wa atu zakat ku ba da zakka wa aridullaha qardan hasana ku bai wa Allah rance rance mai kyau shine sadaka yin sadaka rance ne ka ba Allah Allah zai baka fiye da abin da ka bayar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ku sani dai duk abin da kuka gabatar makawunan ku na alkhairi za ku same shi a gurin Allah ko yaya yake duk abin da kai na alheri za ka tarar da sakamakon shi a gurin Allah Allah maɗaukin sarki yake cewa ta ji duhu inda Allah za ku samu wannan abun na dukiyoyinka a gurin Allah ko? Mene ne gaba? Huwa khairan haka ne ko? Shi abin nan da kun ka bayar. In kun ka same shi a gurin Allah to sai ku tare da shi a gurin Allah ya fi alkhairin ma abin da ku kuka bayar. Kun gane ko? Kun ba da kaɗan amma sai ku same shi da yawa. Shi ne huwa khairan wa azam ajara shine yafi alkhairi da kuma lada mai girma saboda haka Allah yake cewa a ƙarshen ayar wastaghfirullah roki gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne kun je yadda ake neman gafara ko ba ka dauki tarbi ba kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mm ai mun zo mun yi bayani a ina a cikin suratul nuh cewa ma'anar istighfari ka lazamci yin ayyukan da Allah yake so ka nisanci ayyukan da Allah baya so kun gane misali ko yana daga cikin abin da yake jawo a gafarta ma zunubinka Allah kai muna abin da ya dace inda muka daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe muna subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk